والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام ورحمة الله وبركاته muna yin talata ne ashirin da biyar ga watan hida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara watan turawa sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam bukhari in ba a manta ba kuma wancan satin mun kwana ne akan hadisi mai lamba ɗari da goma wanda abu hurara yake magana cewa idan mutum ya tashi kyauta ga makwabtan shi to kada ya fara da mai gidan nesa ya fara da wanda yake dab da shi sannan ya je ga wanda yake nesa da shi aka wanda yake saman shi shi kuma ya mana bayani ne akan makwabta gida arba'in ne dama da hagu gabanka da baya amma muka ce magana ce ta al-hasan al-basri shi kuma hadisin abu hurairah muka same shi cewa hadisi ne da bai inganta ba yau kuma za mu tashi a lambar hadisi ta ɗari da goma sha ɗaya wanda yake magana akan makwabci ya rufe gida ga makwabci shi ma'ana ya ki taimakon makwabci shi ya sa sakata ya rufe ko da ana neman taimako da agaji ba zai saurare shi ba wani shine ake magana a kai shi babu man aghlaqa al-baba ala al-jari babu wanda ya rufe kofa ga makwabcin shi Imam al-Bukhari ya ce haddathana Malik ibn Isma'il qala haddathana Abd salam al-Laythi an-Nafi an ibn Umar qala laqad ata alaina zamanun aw qala hinun وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه Na'am, an rawaito shi daga Abdullahi dan Umar yake cewa la kada ata alaina zamanu yace wallahi zamani ya zo mana auhinun ko wani dan taki na lokaci yace an yi zamanin ya zo mana wa ma ahadun ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi ba wani wanda ya fi cancanta da dinaransa ko dirhamin shi min akhihi muslim sama da dan uwansa musulmi wa ma ahadun ba wani mutum ɗaya a haƙƙo bi dinarihi da ya fi cancanta da dinarin shi wa dirhamihi da dirhamin shi min akhihi muslim sama da dan uwansa musulmi shi wa kenan ma'ana zamani ya zo wa sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai ba wanda ya fi soyuwa ba wani mutum ɗaya da ya fi soyuwa da dinarin shi da azurfan shi sama ga ɗan uwansa musulmi ma'ana ba wurin da za ka kawo a duniya ya fi cancanta da zinarin sahabi ko ya fi cancanta da zinarin sahabi sama da sama da ɗan uwansa musulmi ma'ana musulmi sahabi ɗan uwansa ne ya fi cancanta da zinarin shi ko azurfan shi baya kallon kowace irin dangantaka ɗan uwansa musulmi yake cinawa dinare ko mun ce sulai ne na dinare dirhami kuma sulai na azurfa kuma al'an sai ce amma a yanzu a dinaru wa dirham yace zinare da azurfa a haƙu ila ahadina su ne suka fi soyuwa ga ɗayanmu min akhihil muslim sama da ɗan uwansa musulmi shi kansa yana raye ya tada zamanin da kowa ya kusan dan uwansa musulmi akan zinare da azurfa yanzu kuma an zo zamanin da zinare da azurfar su mutane suka fito sama da ɗan uwansu musulmi wa dirhamu ahabu ilaina ko ila ahadina min akhihi almuslim sai yake so ya mutu to menene sakamakon canjin wannan da aka samu me matsalar da za ta biyo baya سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتناجي من ذن الله ناجيوا كم من جاري da yawa makwabta muta'alliqun bi jarihi suna damfara ne da makwabtansu yawmal qiyama da da yawan makwabta a ranar alkiyama za su ci kwankwame makwabtansu za su ci kwalar makwabtansu su tsaya a gaban Allah ya kore na cewa ya rab ya ubangiji hada aghlaqa babahu duni yace ya ubangiji wannan ya rike mu kofar shi famana'a ma'rufahu ya ki ya kyautata mu wannan shine abin da za su yi jaje a gaban Allah madaukakin sarki da yawa makwabta za su shakkama makwabtansu ba za su saka su wace sun zo gaban Allah me yasa ka shakkamo yi sai ce ya rufe kofar sa ya ki ya taimaka mu kaga in kana da dan uwa musulmi yana da buƙatar a agaza mashi yana da buƙatar tallafi in dai da yadda za a yi to a taimaka mashi in baka san yana buƙata ba kuma wannan Allah baya dora wa laifa sai abin da za ta iya ko face abin da take da iko a kai shi amma matsawar ka san yana da buƙata ko har ya fitta buƙatarsa ko ya ambata yana so wani a kyautata masa daidai gwargwadon yadda za a iya matsalar ni ne ta hana a tunkare ka ta hana a ciki ta taimaka gara a zo a ce babu ko tunda Allah da kansa yana gaya mana qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha eh mutum ya zo ya tambaye ka ka gaya masa gaskiyar magana wani to sai dai ayi hakuri gaskiya in Allah ya kaddara wani abu ya zo sai a san yadda za a ina ji mun wuce babin a baya ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo inda akwai zai bada in babu kuma zai faɗi magana mai kyau in ana jin tsoron idan an ba ka barna za ka yi ta'asa za ka yi wannan sai a ma faɗa a yi ma daidai abin da ake ganin ya dace da halinka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babu la yashba'u duna jarihi babin da yake cewa kar mutum ya koshi ba tare da makwabcin shi ba kada ka suka yi dam makwabcin ka kuma yana juyi akan katifa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساوي قال سمعت ابن عباس يخبر بن الزبير يقول عبد الله بن عباس أولا حديث كثير عبد الله بن الزبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ناجم من ذن الله كننا ينا سوى ليس المؤمن والله باشد إيماني wallahi bai yi ba imani ko kuma bai yi ba imani alladhi yashba'u wanda duk ya koshi wa jaruhu ja'iun amma makwabcinsa yana cikin yunwa laysa almu'min bahi da imani alladhi yashba'u wanda yake koshi wa jaruhu ja'iun amma makwabcinsa yana cikin yunwa ka san halin da yake ka san matsalar shi wata ran ka ji jajen shi ko ka ji kukan yaransa saboda yunwa kai kuma ka ci ka koshi har an zuba a kwandon shara ko har an bar ya lalace na safe ya tadda rana na rana ya tadda na dare na dare ya kwana wannan mutumin bahi da imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsawar ka san yana da matsala to ya kamata a magance matsalar ko ka ci tare ko ka tsakura mashi ko dai a mai abin da zai kashe masa dan abin da yake na kishirwa ko dan abin da yake na yin wasa da za mu tadda a kan hadisi na gaba babu yuksiru ma al marfi fa yuqsimu fil jiran babin da yake cewa mutum ya yawaita rumo in ka zo da kowa to yi rumo da yawa fa yuqsimu fil jiran sai ka raba wa makwabtanka eh watan nace ka dauka don an dai a kwarara mata rumo da yawa eh in aka ya sa mutum dan tsoka ɗaya da ɗan romo dan tsoka ɗaya da ɗan romo dan tsoka ɗaya da ɗan romo ya aka yi za ka ce wala wata duka na ɗauka kashi ɗaya kowa ya sa albarka su ma a gidan su ciccira da su da yara ko in su bakwai ne in su biyar ne a ciccira kowa ya samu in wani ɗan lafi lokaci kenan faɗansa ya koma yukfiru ma almaraki ya yawaita miyar romo fa yukasibu fil jiran sai ka samu makwabtan shi حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر شوانا حديث عن تربوة عبد الله بن الصامت لدى أبو ذر قال أبو ذر كي سوى أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث يشي مصوينا بدادينا شينما ذا الله صلى الله عليه وسلم ya mun wasiya da abubuwa guda uku khalil ita ce kuma aka ce matsayi na soyayya wanda yake sama da babu matsayi da yake sama da shi shi manzon Allah bai da khalili a duniya ma'ana ba wani mutum da zai nuna kwayar cewa da khalili na ne babu shi amma su sahabbai da yawa suka kira shi da cewa khalilin su ne saboda babu wanda suke so sama da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa ya faɗa a cikin hadisi yake cewa Allah ne ya rike ni badadi da haka bani da badadi cikin ku shine khalil yace inda ma har zan yi badadin to la khaslat khassu ababakari khalilan da abubakar siddiq shine zan rika a matsayin khalil shine karhen mataki na soyayya matakin soyayya tun daga mataki na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma su ne matakan soyayya a gurin balarabe kowanne da sunan shi mataki na farko da sunan shi ƙarhe da za ka tada shine masa mataki na me na kulla ba za su gaya mana guda uku sunayen soyayya kula wanda ya ita ce muke magana a kanta da wace kuma akwai mahabba na akwai wace akwai kula akwai mahabba akwai wace akwai na'am wanda suke karatun aqida ibn abul iz al-hanafi da ya zo fassara da yake wa ko sharhin da yake wa aqida ta fahawiya da ya zo daidai gurin da imamu fahawi ke cewa wa annahu habibu rabbil alamin shi manzon Allah lalle masoyi ne na Allah madaukakin sarki sai ajiye lamba yayin sharhi a gurin kuma malamai suka tabbatar da cewa ba a cewa manzon Allah habibu rabbil alamin sai dai khalilu rabbil alamin in kace masa habib kamar ka rike masa martaba ne shine ya jero matakai na soyayya a daidai gurin daidai daidai har da ya jero su guda goma suna akwai kulla akwai ma'abba akwai mawadda ko akwai ne akwai ashagahu eh akwai attaimu ne ko matakai ne daidai daidai har guda goma yana da kyau ɗalibai aka irin wannan ganin suke dan koma suna karantawa ko ba komai a ƙara ko ƙarin fa'ida ko sharhi na ibnu abul iz al-hanafi wanda yawa akidu fahawiya na kafin mu ci gaba cikin hadisi shi abu zarri na da mai tarihi shi ba ko abu zarri da ifari malamai suke cewa shi ne mutum na biyar da ya musulunta a gidan addinin musulunci mutane hudu suka musulunta shi ne cikon na biyar amma musuluncinsa ya buya dan dalili guda ɗaya shi ana cewa manzon Allah ya faɗi cewa an aiko shi labari ya cika kasashen larabawa breaking news ne labari yana kai musu sai cewa da dan uwan shi wai ko unai cewa je garin maka da ganin wannan mutumin da aka turo me yake bada labari dan uwansa da ya zo ya ji abin da ke faruwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya ce masa naji wannan mutumin ya cika garin maka da kyawawan ɗabi'u eh kuma lalle annabi ne zai ta aba kai abin da na tura ka ba ka je ka gano min ya ɗabi'unsa suke ya halin da yake ya da awaci yana da gaskiya ko bai da gaskiya za ka sai kwashi kansa ya taho garin maka da ya boto tun daga abin da ya kawo shi bincike yake so ya baya so a gane shi haka ya ta yawo har ya wuni bai gane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ya samu guri ya kwanta a gindin Ka'aba kuma da dare sai Allah dora shi a hannun Abu Dawud Abi Talib yace la Allah wannan mutumin bako ne yace bako ne yace to zo mu je in baka masauki ya bashi guri ya kwana da safa suka yi sallama ya sake da gindin Ka'aba neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake wuni da dare bai samu manzon Allah ba Abu da Aisha Abu Talib ya sake zuwa yake ce masa ina ga wanda kake nema baka samu shi ba yace kwarai da gaske suka koma na biyu suka koma na uku ana ku sai kice ka gaya mun wanda nake kake nema yace sai ka mun alƙawari idan na gaya maka wanda nake nema za ka taimake ni a kai shi yace na ma alƙawari yace to me tufa kaza me hali kaza wanda yace kaza ni na zo nema me labari a kai shi to rawa din arbi ƙari riga ya musulunta sai ya gaya masa ɗabi'un manzon Allah da halayensa kuma ya tabbatar masa cewa annabi ne yace amma gobe da safa zan kai ka inda za ka kai shi da Allah ayi shiru a bayan nan na'am da aka sai ce gobe zan ba jagoranci har ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in muna tafiya in ka ga na rabe wani dan sunkuya na dan basar yace to ina gando maka wani abu ne kamar zai zama tuwa da hakan to na haka ne har suka je inda gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana zuwa kuma masa gaisuwa irin ta addinin musulunci manzon Allah ya amsa mishi ya bujuro masa da addinin musulunci ya karba addinin musulunci sai ce to ka koma garin ku har sai ka ji idan addinin musulunci ya yadu ya yi karfi sannan ka dawo ka bayyana addinin musulunci ka kai musulunci irin na kowa sai ce na rantse da Allah a yanzu nan zan bayyana addinin musulunci daga yana fitowa ya fasa a cikin larabawa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah daga tunda ana da zafin kai a lokacin suka yi cakan shi suka mai dukan da za su mai suka mai raunin da za a mai shi sai abbas bafa manzon Allah ya kwace ya yi ta wannan mutumin ba ka ganin ɗan ƙabilar Yifar ne kuma idan za ku tafi kasuwanci kasashen sai kun bi ta garin su in kun mai ta'addanci ba za su rama akan kasuwancin da ka suka kyale shi gobe ma da ya sake fitowa sai sake maimaita kalmar shahada shi suka sake mishi wannan dukar aka sake kwatarsa da wannan kalma din sai dai tabbatar su Quraysha ba za su daina ba shi ba zai daina ba da ka sai dauke shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tare nasa ya nasa sai ya koma gare su wannan shine dalilin da yasa ba a shige shahara ba cikin mutane har sai da addinin musulunci ya shahara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kalmomi da yabo da yawa akan shi yana cewa a cikin al'umma ta wanda yake da zuhudu irin na annabi Isa to shine Abu Dharr ibn Jafari kuma cikakken sunan sa shine Jundub ibn Junadata kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin arba'unan Nawawi ko tare da cewa shi ma malamai sun yi sabani shigen na Abu Huraira akan sunan shi wajen suna guda shida ko shi ma guda bakwai ake da magana a kai shi yana da falala da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fi kowa gaskiyar magana firicin da ba shakku a cikin sa cikin al'umma ta shi da Abu Dharr al-Bukhari afdaquhum lahaja in dai zai fidda kalma to kawai tam take ba makawa mutum ne mai matsayin gudun duniya mai takatsantsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana jawabi ko yana raban mukamai kai je ka rike kaza kai je ka rike kaza kai je ka rike kaza yace manzo Allah ne ma ka bani shugabanci makamai da kake ba wa sauran mutane shugabanci sai yace mashi wallahi inna hala amana a inna hala anama al amara wa inna hala nadamatun aw khizyun yawm al qiyamah yace wannan shugabanci da kaga muna raba shi wallahi amana ce kuma akwai nadama a cikin ta a ranar gobe al qiyamah to tun daga wannan ranar tun da manzon Allah ya gaya mashi yace masa kuma wa innaka laba'id kana da rauni to tun daga wannan ranar bai ƙara sha'awar mulki ba bai ƙara neman mulki ba Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi da wannan ne malamai kenan suka ce dan mutum yana da zafin addini yana da riko a addini yan gaba gaba ne a masallaci wannan bai kwalafa yin shi ka bai shugabanci ba wata kal ibada daban harkar shugabanci daban harkar shugabanci daban harkar ibada daban da haka in ka san a zuciyarka kana da rauni ba za ka iya kai wata zaka ba ba za ka iya batawa da kowa ba to kada ka karbi shugabanci in kana da shirin za ka iya batawa da kowa za ka iya rikici da kowa akan tabbatar da gaskiya la ta khafu fillahi law wa talati to Allah ya jarrabe ka da mulki sai ka karba wata kin ka iya sauke nauyi Allah ya samu dace to Abu Dharr sai yake cewa awfani khalili bi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da abubuwa guda uku abu na farko asma'u wa atiqu walau li abdi mujadda'il abara yace hine in ji in yi biyayya in dai shugaba ya furta kalma in tsaya in saurare ni in fahimci jawabin shi wa atiqu kuma in mai biyayya walau li abdi ko da gabawa ne mujadda'il abara wanda yake da datsatsan yatsu ko da irin mai dungulumi ne ko irin mai majeduwan nan ko mai kuturta irin da haka bana kamara bane tuffa ta muni to shugabanka ko da yana da muni ko da yana da nakasa in dai an ce shi ne shugabanka to yana umarni dole ka bi shi wannan shine abin da manzon Allah masa umarni in dai shugaba ne kamar biyayya matsawar wannan abin kenan bai saba doka ta Allah madaukakin sarki ba sai kawo kalmomin manzon Allah a nan gurin yace wa idza sana'ata marafatan idan ka yi dahuwa ko ka yi romo fa aksir ma'aha ka yawaita ruwan dahuwar sun manzur ahala baitin min jiranika sannan sai ka duba masu gida a cikin makwabtanka wasu iyalan gida cikin makwabtanka fa afidhum minhu sai ka dan san musu bi ma'rufin daidai gwargwado da haka in Allah ya kawo dama an canja miya ta yi tabbab to a ƙara masa ruwa sai a duba da ina da ina ya kamata mu kalla sai ka kalli ina da ina ya kamata a kalla din sai a dan mamleka musu ko a kwano ne irin yadda muka taso dai muna yara ana yi yanzu ne kananan ya kwanuka suka rage yawo ko amma da an haya dan zuwa maka mai kawawa ne mai kawawa ne kai gidan wani kai gidan wanci a kaiwa wanci sai a dan tattaba ko a unguwa yanzu ko dai kaga an yi kirf sai ya dan dare tukunna ko na'am eh a cika ciki suna yawo da shi ko to ya kamata kowace rana ai ranar cika ciki ce kowace rana in dai ka cika ciki ka to ka saurari makwabtanka su ma a dan membe ka muku daidai gwargwadon abin da ya dace ko ba lalle ba da kin da yace burba unzur ala baiti min jirani duba za ka yi wa ya dace ka ba wa cikin makwabtanka wata kil wata da aka yi da kai da kai da kai da kai da kai duk kun dauka mutum uku hudu wata kin suna ba su dauka a unguwar ba in kai da huwa inda ba su dauka ba nan ya kamata kenan ku meka ba wanda ya dauka ba ka meka masa shi ma ya meko maka kuma ya ku tsallake gidan wanda bai ba kai ka tsallake shi ya tsallake shi wanda wata irin mugunta ce haka idan lai ha aka yi wata ilmi na yanka kai ka yanka wani ya yanka ya ku duba unguwar waye bai yanka ba kai ka dauki naka kai ka meka kai ka dauki naka kai meka wanda ma sai ya meka wanda ma sai ya meka wanda yayi ko baka ba ba san matsala ya san kuma cewa baka bashi ba ne dan yayi naka ya wadace shi to sai ka saka cewa wanda bai yi din ba kenan an karfafe shi an bashi wata kin zai ga kamar ya fi ku morewa a cikin harkar layyar wannan abin da ya kamata kenan in alheri ya dawo ake tunawa da makwabta wa salli salata bi waqtiha abu na uku sai manzo Allah ya mashi ka rika yin sallah akan lokacinta wa salli salata li waqtiha ka rika yin sallah akan lokacinta fa in wajatta al-imama qad salla in ka samu liman ya riga yayi sallah fa qad ahrazta salata dama ka riga ka tabbatar da sallar ka samu sallar mana wannan yana magana fitina za ta zo za a samu lokacin da fitina za ta sun karo musulmi shugabanni za su ce wasa da lokacin sallah sai lokacin da suka ga dama za su yi sallah a zahar ne saboda shi ne shugaba sai yake ya sanar ka baccin sa kuma ka kai sallah ba ya fito wani lokacin sai kai wajen karfe hudu karfe biyar ai sallah azhar la'asar sai tura ku ne lokacin da ya ga dama sai maza Allah ce in ka tada irin wannan lokacin kai rika yin sallah akan lokacin sa musamman asuba da magariba ko lokacin sallah yana yi a gida kabbarta sallah kai sallah sai ka fito masallaci in ka zo ka da liman ya riga ya yi sallah to dama ka riga ka yi sallah in bai yi sallah ba fa ya riga ya yi jile ka yi sallah a gida har ka zo masallaci bai yi sallah ba sai ce wa illa in ba haka ba fa hiya nafilatu to ita ta zama nafila in ka samu liman ya yi sallah dama sai ma ka yi sallah ba an yi ba ba shi kenan ya yi tasa ta yi tasa in kuma ka same shi bai yi ba sai ki to ta zama nafila wace ce kenan za ta zama nafila din wanda kai a gida ko wanda kai a gida ta zama nafila wanda za ka bi liman ta zama farilla ko wasu malaman sun ki sakawa sun ce wai lamiri yana komawa akarabul mazkur ko akarabul mazkur ita ce sallar liman in ka same shi ya riga ya yi sallah bi kenan in bai yi ba to ta zama nafila wanda za ka jona da limamin ka yi ita ce nafila wanda ke a cikin gidanka ita ce farilla me yasa suka ce ita ce farilla saboda takan da kai ita ce tafi zama garanti akan ta liman shi wancan wasa yake da lokacin ta sai lokacin da ya ga dama zai yi sai kuma a kan lokaci ka ne ka daga wani kyawun ayyukan musulmi ne mutum ya yi sallah a farkon lokacin sa as-salatu ala waqtiha da ba kuma alwata ta ce takan da kai ita ce a matsayin farilla kuma tunda fitina ce da dalili in kai ta fakara da lajan jami'i yadda kake da sallah a jami'i haka za a baka ladan ka a jami'i fitina liman kuma yadda kare a kai shi wanda za ka yi da liman din sai ta zama to ita ce nafila wallahu ta'ala da haka wani hadisin abubuwa guda uku ke karantar da mu akwai biyayya ga shugabanni in dama ta samu an dan canja miya to a ƙara ta yawa yadda za a dan san kamma makwabta daidai gwargwadon abin da ya yassara idan limamai suna wasa da sallah to mutum ya kiyaye ya sallarsa akan lokaci in ya zo liman ya yi sallah shi kenan in bai yi sallah ba ya bi limamin sai daga cikin salolin da ta zama nafila ko dai ta sahi kaɗai ta zama nafila ko ta limatin ta zama nafila ɗin ko kuma Allah ya da'a mashi wacce ta fi alkhairi a cikin bi in ta liman ta tafi alkhairi ta saka gida ta koma nafila ko in ta saka gida ta tafi alkhairi sai wata da liman ta koma nafila Allah ya sa mu dace wata kuma har an yi lokacin ya wuce ba ko ko anan gaba za a yi shi na lokacin gaskiya ya wuce ina ga dan yanzu sarakuna ba su suke da limanci ba shi ba wanda ake magana liman din shi ne shugaba shi ne mai sallah ko baka isa kai sallah ba sai ka jira shi dan masallacin sa ne garin sa ne shugabancin sa ne shugabancin sa ne da ka sai ka jira shi lokacin da ya ga dama lokacin zai fito ya muku sallah amma idan liman yace ne karfe 9 zai fito ya sallah a ko ba na'am yan kwamfafiya idan kuka ce sai karfe tara ne kuka yi sallah a sabahi ai wajen masallaci ɗari ko dubu a garin duk sun yi sallah ba yake na mai ka tsallake masallacin shi amma da da kusan masallacin takaitattu ne masallaci ɗaya ne kuma a gaban ka shi ne zai zo ya yi sallar ya yi gaban shi lokacin da ke gafi tana za ta fi tasiri amma ga koda ta zo ina ga tana da sassauci wata kala iyaka kofa ado da ya kasar da masallaci ya kusa guda shida ko guda bakwai in ɗaya ku tuje ku ya rayu sai ku je ɗaya matsar kun tabbatar masallata lafiya kalau take sai ku je ku bishin sallah Allah ya samu da shi حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الصمد العلمي قال حدثنا ابو عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقتل في جيرانك ماذا الله يا أبا ذر كي أبو ذر إذا طبخت مرقة إن كايد هو الروم فأكثر ماء المرقة to ka ƙara ruwan roman ka sa ruwa da yawa ya yi tsararru karkai wannan mai kirkirkin saki ruwan matsawar ka san wanda za ka taimaka a makwabtanka ko wanda za ka san a makwabtanka suna da yawa to kara masa ruwa wata ahad jiranan sai ka tuntuɓi makwabtanka ko ka bibiyi makwabtanka ko kuma a wuce tuntuɓi jirani sai ka rarraba cikin makwabtanka kowanne dai ka san masa gwargwadon abin da ya sauwaka wani har yanzu yana nuna maka ba girman haƙƙin makwabci ko kar a rufe kofa a kula da mai kaza in ka samu dama a yi masa kyauta inda huwa kai a sama makwabcinka tare da wancan ko inda muka lissafo na wancan satin ko in kayan marmari ka shigo to ka tabbatar ka san mai in ba za ka san mai bari ke ledar ka ka shiga a surru kuma kan dan ke fito da ita bayan ka shiga gida fa in aka san mai tsare ne ya shanye ka tattare ne da ka daure wata kar ka tsaga kwandon yara ka sa in za a je gona a kife ka sauya a gona a cikin taki ba wanda ya ga me ya faru duk da karawa ta zama kwafi kenan Allah ya samu dace babu khairul jiran babin da yake cewa wane ne mafi alkhairi to a cikin makwabta yanzu ana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kada ne dage kafa kuma ta ani ba za ta dauki wannan ba na ga wani da wani sun dauka eh ni ba zan yi balayya na ga an kawo sharu unguwar mu akwai wani yan fedar ku in ya kalli cewa ko bai kaza ba za ku iya mashi in bai kaza ba za ku masa ya muku fedar don ka saba ka saba hawan feda to wata kin ka fado a cikin masu alkhairi ko ba cikin masu alkhairi wai fa ga wanda ba abokan ka wannan ne yafi alkhairi sai kai kokari kai ma ka fado a cikin masu alkhairi din حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شري ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه yace mafi khairin abokai mafi alkhairin abokai a wajen Allah madaukakin sarki khairuhum li sahibihi shine wanda yafi kyautatawa ga aboki idan aka mutane biyu suna amintaka suna abota to wanda ya fi kyautatawa ga abokin to ya fi girman daraja ya fi martaba a wajen Allah da aka yi kuna da abokai guda biyu kokari kake mai bajinta bajinta ta tafi ta yawa akan za su tafi kafa daraja a wajen Allah madaukakin sarki karka yi rayuwar makwabtan mu ko sufiya wata ba wanda zai iya tsaya wani barantana a jiyar suwaran wani ya ce a mana filet guda uku kowa dai dai dai dai ba sa iyawa ko to kai in ka je inda hali ki kokari ka dauki nauyin kowa in ruwa ne ya kamata ku yawa kowa to matsawar kuna abota ka yi kokari alherin ka yafi na kowa to kai lokacin da kake kokari ka zama haka wani ma ke kokari ya zama haka wani ma ke kokari ya zama haka wani ma ke kokari ya zama haka to sai ga kusan alkhairi ne bai bai tsakanin mu za ga babu wani abun karfahi na lowa babu kyashi babu wani koye koye kowa zai iya taimakon kowa kuma kowa zai iya azaba kowa kuma kowa ya san matsalar kowa da haka mafi alkhairin abokai wanda ya fi alkhairi ga abokin su shine mafi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki wa khairul jirani inda Allah ta'ala mafi alkhairin makwabta a wajen Allah khairuhum li jarihi shine wanda ya fi zama abin alkhairi ga makwabcin shi shi duk alkhairin sa baya boya makwabcin shi baya gudun su baya musu rowa in me yazo da su yake da su yake damawa yana sa su ciki to wannan ya fi zama abin alkhairi a cikin makwabta to kenan in kowane makwabci zai yi kokari ya zama to shi ne ya fi alkhairi to sai ka tada rayuwar kenan tana da kyau rayuwar ta gyaru kowa so yake ya sadar da alkhairi zuwa ga makwabcin shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ce babu aljari salih babin da yake magana akan makwabci na gari yanzu kawai magana makwabta ake makwabta makwabta ko karatu biyu da suka wuce na ba ina ji mun amma fita mun fita kusan siffa guda shida wanda za a yi samu a cikin makwabci ko ko kuma makwabta da aka ce masu haƙƙi guda uku musulmi dan uwanka makwabcinka wani shine mai haƙƙi guda uku ko to yanzu duka da wancan mai haƙoƙin guda shida siffofi guda shida ko wannan mai haƙƙin guda uku me matsayin ya zama to makwabcinka mutum ne na arziki mutum ne na gari sai ta haddathana Muhammad bin Kathir ala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit قال حدثني جميل له خميل نعم لدينا أنا قد أتوبه كما قد أتوبه نعم ban ga wa tantancewa lokaci ya kore mu na ji mun ce taka to su ai masu dugo a kasa dai wani ya ce dugo ne a kasa ko mala kai ma a kasa yake na na ru rufa ce na eh haka yake da na da nata جماعة مجد نعم تو حدثنا خليل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله سورة دم تثبت أجره ياتي من سعادة المرء المسلم daga jin daɗin mutum musulmi abubuwa da mutum na jin daɗi da su ko to yace min sa'adatil mar'il muslim daga jin daɗin mutum musulmi inda duniya ne mutum yana so ya ji daɗi to ga abubuwa guda uku fa da su almaskanul wasi fankame man gida ko wadataccen gida almaskanul wasi gida ya wadatacce in kwanciyar wadatacce ta kama kowa ya kama gurinsa ɗaya baya hango ɗaya wannan jin daɗin duniya ne kai tafka tafkan ɗakuna inda hali kai tafka tafkan windo iska ta digo ta ko ina ta fice ta ko ina wannan daga cikin jin daɗin duniya almaskanul wasi wadataccen gida inda hali karka dan kurkur in tsera yi motsi kowa yana jinsa duk gidan akwai matsala ko in fara da sai ɓat duk gidan kowa ya ji akwai matsala akwai takura akwai kunci jin daɗin duniya zaman to gidanka ƙato ne wadatacce ya ishe ka yara maza gurin su daban mata gurin su daban awaki gurin su daban kaji gurin su daban uwar gida mai bi mata mai bi mata amarya ko sai wurin ta daban ɗaya ba ta san abin da ɗaya take yi ba ai kaga gida yayi gida kenan wadata ta yi wadata kar ba kai katan gida da wadatattun ɗakuna kuma daga uwar gida kawai sai ɓeraye sauran har yanzu da guntun matsala ko almaskar alwasi ya zama to wadatattun gida ne na'am almaskar alwasi wal jaru salih da kuma makwabci na gari in kana so ka ji daɗin rayuwa ko daga jin daɗin rayuwa Allah ya sa wanda suke makwabtakan ka kowane fuska mutane ne masu daɗin hali mutane ne nagari masu nagarta duk abin da zai tada ma hankali ko ya bata ma rai tsoron sa yake in ya tabbatar ba zai iya yin kaza ba dan ba daɗi ba zai ji daɗi a ran shi da yana gudun sa to baya so tura makwabcin shi duk cutar da baya so ta same shi to baya so ta ji wajen makwabcin shi duk alherin da yake so yana so zo makwabcin shi kuma in wani alheri ya tano zai tuno da kai in menene za a dama da kai ko mutum ne na arziki ahalin sunna mai rukon addini ba za wannan ka ji daɗin makwabtaka sai wanda Allah haɗa shi da irin waɗannan amma Allah haɗa ka da wani waɗannan za ka tabbatar rayuwa akwai kunci a cikin ta wallahi da yawa wannan ana wasu abubuwan a gidan wasu mutane za su ga maka ko bacci ba sa iya yi saboda wanda suka makwabce su akwai matsala da haka to Allah haɗa ka da makwabci na gari wal markabul hali da abun hawa lafiyayye Allah baka lafiyayyen abu hawa wannan jin daɗin rayuwa ce. Tun a duniya idan Allah baka doki mara toma da ka saka masa linzami cap cap cap cap cap cap cap yanzu miki talatin ya kai inda zai kai. Wani doki kuma ya ka ɗaura kayanka ku yi ta tabariya ku yi ta da wurwuri. Sai kai awa ɗaya da rabi baka baro unguwar ya haki hawa kan hanyar. Kaga wannan akwai matsala kenan. In mota ce a yanzu Allah baka da wani rikici. da ka sa mata mukulli kana doka mata lafiya kalau za ta dauka su ka je lafiya ka dawo lafiya wannan akwai daɗi a in babur ne kana buga lafiya kalau amma Allah ya jarrabe ka da ya ga babur ne ga mutum ka ina hawa ga amma ya yi gumi kikir kikir kikir sai ga so sai mutum ya hada gumi wani lokacin ya yi tsoki yadda shi kawai ya kada kai ya sani wani ya haɗu da matsala amma jin daɗin rayuwa kana fitowa kana doka ko ka san zai karba akwai jin daɗi in keke ne da ka taka fi fi fi fi lafiya kalau babu karan kurumbo ba karan mutu gadi ba cirewar kaka ba yawan fati lafiya kalau ka je ka da wannan jin daɗin musulmi ne wadataccen gida makwabci na kwarai abun hawa lafiyayye Allah ka bamu wata albarka babu jari suki domin ji makwabci na gari shi ko mummunan makwabci fa in Allah haɗa ka da shi ya za a yi sai addu'a ko حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول سكن أدعو إمان الله صلى الله عليه وسلم أدعو أرد من الله جريء اللهم إني أعوذ بك من جار السوء Allah ina neman tsarinka daga mummunan makwabci fi daril muqami a tabbataccen gidana Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i Allah ina neman tsarinka daga mummunan makwabci fi daril muqami a gidan zamana ko tabbataccen gidana wanne ne tabbataccen gida gidan gidan lahira akwai mugayen mutane a aljanna ne la yasma'una fiha lahwan wala ta'tima eh illa qilan salaman salama haka aljanna take ba za a samu asiri a gidan aljanna ba na gidanka da kake cikin tabbataccen gida na gurin zaman ka da darul waqan gidanka na gun zaman ka shi ake magana shi shine yasa yake cewa ka fa inna jara dunya ya tahawwal wannan gurin jara dunya malamai suka ce riwayar ta Imam Nasa'i ce da Ibn Asakir su kuma asalin abin da suka faɗa shine fa inna jara al-badiyati ya tahawwal wannan gidan zaman ka na tabbas na cikin gari wannan makwabci na dawa sai manzo Allah ya ce ya tahawwal ai wutan wucewa ne ma'ana gidanka da kake zaune tabbas kai da iyalanka duk inda ka je nan ne gurin dawowarka na in ka haɗu da mummunan makwabci nan ne ka haɗu da bala'i amma tafiya kai sai kuka je kwana uku za ka yi kwana uku za ka yi karatu ne za ka yi wata hudu ne wata biyar ne zaman sai muna ne sai Allah haɗa ka da mummunan makwabci wannan yi haƙuri dan wani lokaci tafiya zai shi yasa ce fa inna jaral badiyati ya tahawwal makwabci na bakunci ne wucewa ne ko kuma a bayan gari ne a gona ce kuka haɗu ko a mota kuka haɗu ko wani abu dai wannan duk ɗan lokaci ne da za a wuce wannan ba matsala ko ku kai makwabtaka da shi amma matsalar ka a ce gidanka wanda shi ne gurin zaman ka nan iyalanka suke komai da komai in ka haɗu da mummunan makwabci ana ake da bala'i amma da za ka kuma asalin abin da bukari ka a nan gurin alama ya audu bika min darin su fi darin muqam sai ka fahimci kamar yana cewa Allah yana neman tsarin ka daga mummunan makwabci a gidan matabbaci sai ya zama tobe gidan lahira fa inna jara duniya domin makwabci na duniya ya tahawwal ai mai tafiya ne to in kuma ya zama to haka ne kenan akwai yiwuwar samun mummunan makwabci a lahira wanda ba zai taɓa yiwa a samu mummunan makwabci a lahira ba yasa malamai sun ce riwaya da take mahakuba shine fa inna jaral badiyati yatahawwal Allah madaukakin sarki ya samu dace حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه القيامه بغا تساني حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه الله يسلم الله تابع له زائفا من الله صلى الله عليه وسلم يكي فلا سوى أبو موسى يتي لا تقوم الساعة القيامة بلا تساهبا القيامة بلا تساهبا حتى يقتل الرجل أبجاره حتى متنيا كشي مقبسيش alƙiyama za ta yi ba za a zo wani lokaci da makwabci zai rika kashe makwabci shi wata ƙandan ya mallaki abin da ya samu wata ƙandan ya hana shi sakewa wata ƙandan matan su sun haɗa su wata ƙandan ƴaƴan su sun haɗa su za dai a samu lokacin da makwabci zai kashe makwabci shi ba za ta halitta wata haka ta faru wa akahu sai an samu lokacin da mutum zai rika kashe ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya alƙiyama za ta haifi wannan lokacin zai zo a kashe shi wa abahu mafi muni ne an samu lokacin da mutum zai daga kashe mahaifin shi kaɗan ya rage zo ko ya zo shi ko incidents da yawa sun tabbatu wani ya kashe makwabcinsa wani ya kashe ɗan uwansa wani ya kashe mahaifinsa ba dan kuma wani gidan yake hali ko matarsa yake hali ko dukiyarsa yake hali ko motarsa yake hali ko kuma so suke kawai jiwar ta kau so kuma ta sha morogo da haka in ta ki kawai sai su kashe ta sai watan da to alkiyama dai ba za ta tsahi ba ɗayan mutane sai ya kashe makwabcinsa ko ya kashe ubansa ko ya kashe dan uwansa Allah ya saba da mu za a yi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu to duk abin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsahi ba sai an yi kaza to yana gwada maka wannan abun mummunan aiki ne daga cikin mummunan alamomi da na tashin alkiyama in dai kaga mutane sun fara kisan makwabtansu to Allah kai roki Allah sa rayuwarka da albarka ta kare da wuri in dai kaga mutane suna kashe ƴan uwansu bala'in yayi bala'i masifa ta kai musifa lalle mutane su nemi mafita kuma babban muni shine mutum ya sa abun makami ya kashe uban da ya haife shi ai bala'i ya kai bala'i an sallata wa duniya kuma mummunar sunnar da baran da za ta kare Allah madaukakin sarki ya tsare mu babu la yu'zi jarahu babun da yake cewa kada mutum ya cutar da makwabci shi yana ga kuma yana hadisin da zamu karanta sai mu kwana akan shi insha Allah حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعلة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أكتد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ذلك أعقام الدلسر من ذن الله صلى الله عليه وسلم أكتد وانسي تقوم الليل وتصوم النهار duk dare sallah take in ta fara sallah tun daga farkon dare har ƙarshen dare na bulbuli take ta ambaci Allah ta yi karatu ta yi ruku'u ta yi sujada wa tasumun nahara in gari ya waye kuma sai ta sahi da azumi bai bane ƙarshen mai ibada mutum da yawan sallolin nafilfili da yawan azumi wani da daga cikin certificate da ake wa mutum shaidar ibada eh in namiji ne ya rike in Allah da ba zai wulakanta ba in mace ce ta rike in Allah da ba ta wulakanta ba da hina certificate da aka mai da hafta da shi nake ziko da manzon Allah ya sake ta kafin ta ƙara sa gida ta Allah turo mala'ika Jibril raji'iha fa innaha sawwamatun sawwama Allah ya ce ka maida ta matarka ce fa innaha sawwama mai yawan azumi ce qawwamatun mai yawan sallar dare da wannan aka dare ta gidan mutum to yawan rukun ibada in na mutum ne riki ibada in Allah da ba zai wulakanta ba duk wanda ya so ya wulakanta ba zai wulakanta ba in mace ce in ta rike ibada in Allah da Allah ba zai bari ta kunya ba in ta rike boka da yan bori yanzu ta fara ganin wulakanci eh Allah ya rufa mana asiri yace to aka ce wance tana sallar dare tana azumi wa taf'alu tana aikatawa sai aka yi shiru ma'ana kai kaddara duk abin da za ka kaddara na alkhairi tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza duk ayyukan alkhairi aikatawa take wa tasaddaqu kuma tana yawan yin sadaka aka da sigar mubalaga ko tasaddaqu tana yawan yin sadaka wa tuzi jirana ha bi lisaniha amma tana cutar da makwabtanta da harshen eh ta zagi wannan ta gaya wannan bakakken magana shegu matsiyata ƴaƴan talakawa kada su kuma ni guri to duk irin wannan bakakken maganganun makwabtanta ba su tsira da wannan bakakken maganganun ba tubi jiranaha yanzu to ake manzon Allah faɗi ya matsayin ta yake fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la khaira fiha sai manzon Allah ce ba wani alkhairi a tare da ita du sallata du azuminta du sadakarta da duk alkhairin ta in dai za ta ke gaya wa makwabtanta bakar magana da are kadai yace wannan babu alkhairi a cikin in za ta ga aibin makwabtanka ka dauka ka je ka yada wannan babu alkhairi a rayuwar shi in za ka ga musu bakar magana su ji a kunnen su matsiyata talakawa ƴaƴan baki duk kalma ce ta wulakanci ko to ko da ta aka suka yi kuna faɗa kake gaya musu wannan kalmomin babu alkhairi ko kai ne limamu masallacin nan eh sai da abuwa ina nufin mai faɗa da bawai shi da babban ba na'am maza Allah ce la khaira fiha babu alkhairi a cikin ta hiya min ahalin nari yace ita yar wuta ce tana cikin ɗan wuta tun daga duniya ku tabbatar ne wannan aikin ɗan wuta ne in dai mutum zai ke cutar da makwabtan shi da aiki ko da baki in ba Allah riba masa asiri ba ɗan wuta ne shi ne aikin ake magana ba kai makwabtan da ka sani ba wata ka san makwabtan ka yana zagi alhamdulillah shi da ɗan wuta ne eh kuma da da matsala ko eh ko in ya kawo wanda zai kwaba a kofar gidanka in ya dauko gurjin tuwo da ya zama maka kofar gida to kakka jira yaran ka kace dan mutane nan kuma akwai matsala malamai suka ce akwai bambanci akan akai aiki kaza kafirci ne da kuma wanda yake aikata aikin ka sai masa kafiri ne ita dai da aka yi tambayar a karan kanta in ba Allah ya muke da ta kuma tunda manzo Allah ba ta baka rubuta sai dai idan labari ya kai mata ta canza wani kuma musamman ya faru daga baya amma kai makwabcinka dan ka ga yana irin wannan aiki kuma karka ba da tabbas ka mutane sai dai ka ji mahi tsoro a ranka cewa in ba Allah ya taimake shi ba ko irin wannan aikin shi ne manzon Allah ya ce aiki da Musa ne amma Allah ya taimake shi ya gyara amma ba a ba da tabbacin an wuta din ne Allah ya sa mu dace qalu dan suka ce to fulana dan suka ce to ga wata ma eh to salli maktuba ita kawai sallar lafiya take a sallar farilla take asuba azhar la'asar magriba isha'i ta kare to salli maktuba وتصدق بأسوار الصدقة da take kawai da aswar take aswar shine kamar cikui abin da ake da nonon tumaki shine awaki kananan dabobi to dan wannan cikun da ake hadawa da shi ne take sadaka ko al-aqid aqid da ciku ake yin sa nono ne ake dafawa na shanu kamar tantabashi dai haka ko kamar chief ko shi chief ya bambanta da asalin sufi da muke da akwai na bahaushe za a ga yana da laushi kamar awara da ake a yanzu ko amma sai ɗanyen nonon an haɗa shi a gurƙe kamar awara wanda suke kamar dai da suka je sudan ana ce mashi jabna ko in ka sai wake ko wani abu haka in za ka ci ana murza shi haka a cikin abu sai kake jin tsabon nuna haka yana fita to da irin wani abin da shi take yin sadaka kaga wani abu ne kenan na abu a gani dan abin da bai sa hakara kara ba da shi ne take yin sadaka wala tu'zi ahadan amma ita ba ta cutar da kowa lafiya kalau take zaune da mutane fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gare yace hiya min ahalil janna ita kan wannan insha Allahu yar aljanna kaga kenan cutar da makwabci yana iya rusa dukkanin ayyukan da kake aikatawa ya jefa ka cikin wuta Allah ya tsare mu zama lafiya da makwabtanka ko da yar ibadar ka ta ɗanci a gurin mutane wannan ba zai hana ka shiga aljanna Allah madaukakin sarki ba kaga wannan ita kawai iyaka abin da take sallah sai ta na ta farilla sai ta daka da ba ta hakara ta kada ba ita take amma manzo Allah ba da tabbacin yan aljanna da haka shi musulunci abin da yake so ka tsare haƙoƙin Allah maɗaukacin sarki mu'amala ka ta zamanto tana da kyau in mu'amala ta yi kyau to ko da ibadar ka ta yi karanci in Allah za ku rabu da Allah mata za ku gamu da Allah maɗaukacin sarki lafiya kalau yasa wani mutum da ya zo a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai mun sallolin da Allah ya wajabta ne ce salloli guda biyar ne idan ka ƙara azumi fa yace wata ɗaya ne idan ka ƙara sadaka fa yace zakka ce idan shekara ta yi ka fidda hakkin Allah ka bada sai dai idan ka kara abin da ya samu na sadaka hajji fa ta sabe ne a rayuwar da ya daga kai banza Allah maka gane abin da yake jiwa wajibi sai yace la azidu ala hadha wala anqu yace na ran sai da Allah babu abin da zan kara ba wata nafila da rai ko azumi ko sala ba zai ba la azidu ala hadha ba zan kara ba wala anqus sai dai alƙawarin da ya dauka shi ko ba zan tauye ba lokacin sallah yana yi zan yi azumi yana yi da ni za a yi duk abin da ya kama na zakka zan cire in bada in na samu kuɗi zan je aikin haji da ya juya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi aflaha in sadaka wannan dan aljanna ne in dai yayi gaskiya in da abin da ya faɗa ba zai rage ba ba zai ƙara ba in dai tabbas bai rage ba to dan aljanna ne to kaga kenan shi Allah abin da ya zarta maka in dai ka kiyaye shi to baya kada ya san ni ne iya abin da yawancin mutane za su iya yasa da ya kara ba inda ya san mutane za su iya sai mai da sallah ta zama to guda goma ce ko guda ashirin a rana to amma ya san bakin abin da za su iya jirgin sa aka fata biyar to in ka sa iya kai da in ka zauna lafiya da makwabtanka da abokanka da abokan aikinka da iyayenka da ƴaƴanka da waye lafiya kalau za ka da Allah madaukakin sarki da haka kada mutum ya cutar da makwabtan shi a kansa za mu fara insha Allah ta'ala hadisi na gaba zan gare ne ma sami ne cikin wannan sati insha Allah na ga yan uwa sun rubuto min ta tambayi akan kabil din wani mai ko waya wani akan wannan amma dai dai suna so su tabbatar da cewa wannan da yake magana akan shi jamil ne da haka to wanda suke da kabil din sa iya gyarawa wallahu ta'ala a'lam akwai tambayoyi da muka kwana da su wancan satin kamar haka wannan yace Allah ya taimaki malam malam tambaya ta ita ce ya halatta idan mutum ya mutu a masa zaman makoki ko fatihar uku eh dukkan su in ba a yi ba babu laifi kuma idan ba dalili ba ne haifar ba a yi kuma sadakar uku ita a karan kanta ba tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sadakar uku ba ta bakwai ba ta shekara ina ji haka muka faɗa lokacin da aka yi magana amma daga ran da makwabcin ka ya rasu in kaga kana da hali har ka mutu kai ma kullun za ka mai sadaka ka masa alkhairi wannan babu laifi ba sai a kwana uku ba ko a kwana bakwai amma ka ware uku ka gayyato malamai su zo su haɗu a zauna a rabar da kuɗi a rabar da wake a rabar da gumba wannan bai da asali a gurin addinin musulunci haka bakwai babu wani abin addinin musulunci haka arba'in babu haka suka shekara amma yau idan Allah ya hore maka muna tayi da karatu sai saniya ka yanka a rabar wa 'yan unguwa ta me dace ka ce mahaifina nake wa sadaka kuma mahaifiya ta nake wa sadaka in Allah da ladan zai je gare shi da ka ba a uku ba a bakwai ba a arba'in ita kuma zaman makoci babu tarihi da ka samu cikin sahabbai sun yi zaman makoci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda suka bada fatawar ya halatta a yi a yanzu sun kalli tsarin rayuwar da muke ciki ne da su garin duka bai wuce unguwa ɗaya ba idan wani ya rasu duka kowa ya sani da shi za a wanke shi da shi za a mai da kafani da shi za a yi sallah su za su ɗauke shi su kai makabarta kowa yana nan to ko me za a ba zauna a yi da aka yi aka binne shi aka masa addu'o'i sun tabbatar in Allah da dan aljanna ne da kowanne ya wuce harkokin shi to amma da sai aka samu lokaci alaƙoƙi sun yi yawa jama'a ta yi yawa dangantaka ta ƙaru in aka ce wa da rasu wani wata ƙilhe bayan kwana biyu zai ji labari wata ƙilhe bayan kwana uku zai ji labari idan ƴaƴansa ɗaya yana ɗan kano ma wani yana kan tudu wani yana mai dubara wani yana kano sai aka ce an kai daga makoki kowa ya tafi gun da yake bin waɗannan mutanen ka musu aziya da farko akwai nau'i na takura da tallafawa musulmi sai aka ce to ya halarta dan wannan ma'anar su zauna kwana ɗaya ne kwana biyu ne duk wanda ya tashi bukatar su ya zo guri ɗaya ya same su ya musu ta'aziyya sai suka ce ya halarta ta wannan fuska duk da ya halarta malamai da na karanta fatawarsu tun dai da ɗaya da na karanta wadda na so in ɗauko ta in da kwafi ta Allah ya kaddara gaskiya lokaci ya kure mu sun ce duk da haka bai halarta ba kuma wanda aka yi musu mutuwa suke girke-girke suke ba wa mutane abinci su kafa rumfuna duk da haka bai halarta ba da haka da ayin mutuwa ya ji aro kamati da manya-manyan kilimai da tabarmi a baza duk da haka wannan bai halarta ba ya kuma biki a yi yin abinci ana fitowa daga gidan makoki bai dace ba in kana da ƙarfi za a zage ka ka jure kar ka dafa kowa abinci kar ka ba kowa fiya wuce ka zama ne daman nan ka sabaka masa aiki to ya rasu to Allah ya kai shi Allah ya gafarta masa ka ce amin in ya juya ya ji ruwa ta da miji sai ya dauka ta masa tafi gidansa ba matsala in rana sai ya gaba ku kudu abu ba gobe zai dawo ba dama abin da ake da bukata kawai ya zo ya yi addu'a ya kama gaban shi to ba zai mutum ya san yana da garanti ko bai je ba aiki za ku fito shinkafa da yawa da nama wani lokacin da kun kaso ƙarfin mutuwar ƙarfin hidimar eh har da ana rikodin ko a tabbatar da wai da wani da wani da wani sun zo an yi biki kaza an yi biki kaza ta ga tukwane manya manya in ba ya sa awawa ma ki ma da an suka manta su buɗa su ɗauka biki ake to da kai wannan bai halarta ba ana zama ne gwargwadon yadda za a ba wa mutane dama su zo su yi ta'aziyya dan kara kallafa a al'umma wallahi ta'ala ala na eh da idan dalili ya saba wanda ya taho daga nesa ne kuma yana da buƙatar a sauke shi sauka irin ta ko kara da hadin suka sauke shi al'abarin wanda abin da muka mai ambata fali kurin zai fahimu ya karrama bakonsa sai a karrama shi ta babin karrama bako ba ta babin karrama ya zo ta aziya ba da zaman makoki Allah ya samu dace akwai takarda ta a gaba na kafana na'am Na'am rike da wannan shine ma da yake mun tambihi ita ka'idar a sunna in an yi rasuwa to ƴan unguwa ne suke ɗaukar abinci su kai gidan mutuwa dan da aka wa iyalan Ja'far abinci abin labarin mutuwar su sai manzo Allah ya ce isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum asabahum ma yushbiluhum aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidan Ja'far ku yi abinci ku kai musu dan abin da zai shagaltar da su ya same su ba ma za su tuno da yin abu da sana dora tukun ya bada sana gyaran yin kama da bidda sakuwa duk ba za a tuno ba sai ta ku kai musu abinci abin da zai shagaltar da su ya same su da haka sunnar ita ce a dau abinci a kai gidan mutuwa ba daga gidan mutuwa ba ake daukan abinci in ana da da wata ta je da sassafe in ta yi kwano duk ku da dauka ka ɗaya na mai gidansa ɗaya na yaransa haka ta sake tattara ta sake koma da magarba ta ko ɗaya na mai gidansa ɗaya na yaransa Allah madaukakin sarki ya samu dace ku bar ni gaba da tambayar da suke gabana malam ni ina zaune ne a hannun dan uwana a dan uwa dan uwa mahaifina amma matarsa tana cutar da ni kuma ga sa ni aiki kala kala da wanda ya dace da wanda bai dace bai dace ba gashi ba ta bani abinci sosai sai idan yana gari shin ya halatta ni ma in ɗauka daga cikin abincin daga cikin abincin in dafa in ci idan ta hana ni matsar idan ka ɗauka ba zai zama to ku tsira tsakanin kai da dan uwanka ba kai ma sai ka ɗauka ta cikin ma'arufi eh ba da shi kuma ba zai zama fara ba sai ka ga masa cewa wallahi ba abin abinci a gidan nan sai kana nan kai magana shikenan assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya da almajiran shi amin amin dan Allah akwai wani group admin a cikin majalisinka zafinsa ya yi yawa kwarai zafinsa ya yi yawa kawai remove ɗin mutane yake yi daga group saboda sun yi kwafi amfani sai an sa lokacin da aka buɗe group ɗin an yi doka cewa a daina yin rubuce-rubuce ana so ne kawai karatukan da aka yi a baya da wanda ake yanzu ƴan uwa su same ni shi yasa aka buɗe group ɗin to amma ya ga wani da an sako wani abu sai ga ya kwafo wani abu shi na tabbatar bai karanta ba sai ka da ya kusa shafi uku inda wanda ke zafi ne zo ku fat sai dora sai ya wuce in ya je gano wani abu ya dauko sai zo sake dora in ya dauko wani abu ne ga sai ga abun ba ma'ana shi bai karanta ba kana kai da dorawa ta karanta shi da aka ce to a daina shi abin da yake da muhimmanci amma wata idan a jami'in yana nan sai ya rika wa mutane ufiri sai rika da musu hankali a daina shi insha Allah ba an ba abin da ya zama to lalle bane sai an faɗi Allah ya samu dace Allah ya ƙara mal lafiya mana dan Allah ina barar ayuwa dan uwana da dukkan musulmi addu'ar su kar shekara ɗaya da rasuwa eh za mu wata addu'a amma ba da ya cika shekara ɗaya ba ko da shi da dukkanin yan uwa musulmi da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ita ce makomar su kurakuran da suka yi Allah ya fi musu mu ma da zamu tada su Allah ya samu je a sa'a Allah ya fi abin da muka aikata assalamu alaikum dan Allah malam ya sunan Abu Sufyan na gaskiya ina ji an taba tambayar kuma na gona amsa ko Sakar ibn Harb ibn Umayya ina takakken sunan shi Allah ya samu dace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin tawfa Allah ba da lafiyar da imani. Malam tambayar anan shine menene hukuncin mutumin da ya dau azumi na nafila ya sauke da gangan ba tare da wata hujja ba. To ai da gangan ba tare da hujja ba kai sai ana bin wani azumin sai ya rama. Allah madaukakin sarki ya ce wa atimul hajja wal umrata lillahi. Ku cika aikin haji da umara domin Allah maɗaukakin sarki aikin haji ne ne wajibi ne shi aikin haji wajibi ne da haka idan mutum ya ɗauki aikin haji ya fara aikin haji to shi wajibi ne sai ya cika wannan aikin hajin nashi amma aikin umara fa na'am ba zai ba mu karasa ko aikin hajji wajibi ne za ka idan mutum ya ɗauki aikin hajji wajibi ne sai ya tuka shi bisa umarnin Allah maɗaukakin sarki in yau na aikin da zai ɓata aikin hajjin ana bin sa wannan aikin hajjin har sai ya rama shi musamman mutumin abin da ya ɓata aikin hajji to ana bin sa sai ya rama wannan aikin hajjin umara ma lokacin da mutum ya fara ta ita sunna ce ba dole ba ce amma daga zarar ka ce labbaik allahumma al-umra kana fadin wannan niyyar ne wani abu ya zo maka sai ka fasa to wajibi ne ana bin ka wannan umara sai ka rama ta dan da zarar ka ne ta zama wajibi haka mutum idan ya dauki azumi ba dole bane amma idan ya dauka a karan kansa in ba dalili bane ya dawo to wannan aikin azumin ya karya shi da ganga ana bin wannan azumin sai ya rama amma idan dalili ne ya haifar ya wannan baya bukatar ramuwa wata kalira tsammanin ba zai samu breakfast bane ba sai dauki azumi da ya zo gida sai san daga breakfast nan kowa ya ci da yana da kuma zai ci ya koshi wannan yin su babu laifi kuma azumin sa ba ya rama ba ko bai da laifin kuma a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya dauki azumi sai kai ziyara wajen abokinsa abokin ya takura akan sai ya ci abincin da ya masa na liyafa ya kashe dukiyarsa wata ne ya ranka rago saboda ya mutu kuma sai ta mazajin ta fita ya ga rago baka sai ce wala azumi nan ki a wala ban yadda ba in ka garansa zai baci to babu laifin ka zauna ka ci wannan kayan liyafar da aka yi maka kuma ba matsala ba ka da bukatar ka cika wani azumin ko ba ka da bukatar karama ko mutum ya ga ya ce ka walima kana azumi ko ya baka damar ka dauko abincin walimar ba abin da yake da bukata a ci a yi santi da kai don ka karanta zai bace yake take santi wannan babu laifin komai amma haka kawai ka dauki azumi ba laifin tsaye ba na zaune kawai ka ci abinci da gangan dangadara wani ana azumin ana bin ka sai karama ne wallahu ta'ala a'lam sauran tambayoyi da aka rubuta ina gama hakura sai idan sati Allah madaukakin sarki ya kai mu to na'am na'am ba zan yi ansa ba mala yana tambihi ya hatta a kuma idan an yi rasuwa daukan abinci ake akai gidan mutuwa yana wadda mutane suka yi wata kalhila haifar da fitilar umar da aka rasuwar suke yi za ga wasu da an mutu mutu a fatashin hankalin su ina za su samu rinsan da kafani ina za su samu rancen bahuhin kafa ina za su samu rancen mai ina za su samu rancen kaza ka ga kiya jimamin mutuwa ga kuma tunanin yadda za su yi da baki kuma wata kin a zage su a ce ba su yi irin na gidan wana ba ba su yi irin na gidan wana ba ya kamata dai mu kiwa kanmu da kanmu adalci mu kiwa kanmu da kanmu tarbiyyar da sunna in an yi rasuwar ni da kai dan Allah mu dauka mu kai gidan da aka yi rasuwa in aka zama to haka an da wannan sunna din to sai mu hutar da kuma sunna cewa a dauko daga gidan mutuwar a ba mu kuma wanda zai je gidan mutuwar yayi abin da ya kai shi in dai ba za a zo ma ta'aziyya ba in ka je kai zaka ka hakura da kuma gidan in ka je ka ya hakuri Allah ya ji shi Allah ya gafarta mashi wani mutumin arziki ne saboda mutumin arziki ne ka faɗa in ka dai gida yi masa addu'a kullum yi masa addu'a duk sallah yi masa sadaka kullum yi mai sadaka kowane lokaci wannan babu laifi su din ka bar su wanda aka ce su zauna dan karɓar in ka ubaki haka in maza ne a basu da haka to wata kare da kwana biyu uku su ma sun gama abin da suke sun kama harkokin su Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا لا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين